بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode ma Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi da ya ba mu dama haɗuwa a wannan yammaci na asabar 19 ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1442 da muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun kawo ƙarshen suratu ghafir a yau za mu tashi farkon suratu fussila mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أجنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
suratu fussilat sura ce makkiya da take dauke da ayoyi 54 bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace alif lam yace hamim tanzilu minar rahmanir rahim hamim kamar da muka sha faɗa ne game da ire-iren su na wanda suke zuwa farkon sura babu wanda ya san ma'anar ta sai Allah madaukakin sarki tanzilu minar rahmanir rahim sabkakken littafi ne minar rahmanir rahim daga Allah mai rahama arrahimu mai jin kai kitabun fussilat ayatu littafi ne da aka rarrabe ayoyin shi aka yi bayanin su filla filla qur'anan arabiyyan kuma littafi ne wanda aka sabkar da shi da harshen larabci da qaumin ya'lamun ga mutanen da suka sani bashiran wa nadhira annabi bashiran ne mai albishar ne ga wanda suka yi imani da Allah suka yi aiki nagari da gidan aljanna wa nadhiran kuma lokaci guda shi mai gargadi ne da gidan wuta ga wanda suka saba ma Allah madaukakin sarki fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un sai dai mafi yawan su sun ba da baya ba su yi imani da Allah ba da alqur'ani mai girma fahum la yasma'un su kan ba masu ji bane irin ji na basira وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه سكتم النبي قلوبنا في أكنة زكاتم سناتكم ونرفي مما تدعونا مما تدعونا إليه daga abin da kake kiran mu zuwa gare shi bima da zakatan mu rahe suke kubule suke ba sa fahimta abin da kake kiran mu zuwa gare shi ba za mu yi imani da kai ba a matsayin manzo ba za mu imani da abin da ka zo da shi ba alkur'ani mai girma shi ne kenan kulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai wa fi adhanina waqar suka ce kuma a cikin kunnayenmu waqarun akwai wani kurmanta ko wani rufi shi ma a cikin kunnanmu da ya shiga tsakankaninmu da jin abin da ka zo da shi wa min bainina wa bainaka hijab kuma tsakaninmu da kai akwai wani shamaki mai kauri da zai hana mu yi mu'amalanta da kai bale ham yarda da abin da ka zo da shi fa'amal don haka ka yi aikin da ke gabanka innana amilun mu ma kam za mu yi aikin da ya dame mu bi mana ka yi addininka bauta ma Allahnka mu kan ba za mu imani da kai ba za mu ci gaba akan addinin iyayenmu da kakanninmu sai Allah ce قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Qul ka ce musu ya ma'aikin Allah innama ana basharun mithlukum ku sani kadai cewa ni fa basharun mutum ne mithlukum irin mutum ne irin mutum jinsi na ku na mutane ina ci kamar yadda kuke ci nukan sha kamar yadda kuke sha nukan yi aure rashin lahiya yakan kama ni nukan rayu irin yadda kuke rayuwa kuma zan mutu irin yadda kowa ke mutuwa daga cikin banu adam yanan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mishi wahayi ya ce ma kafaran makka cewa shi fa mutun ne irinsu yuha ilayya sai dai kawai ni ana mini wahayi bambanci na da ku kenan Allah yana mini wahayi yakan leƙar da ni irin ababen da ku ba za ku iya leƙawa ba za ku iya ganin su yakan turo mini mala'ika jibril ya zo mana da saƙo daga saman sammai wurin allah maɗaukakin sarki yanan kaga annabi mutum ne irin mutane saɓanin masu cewa annabi ba mutum ba ne ina fatan mun gane koko su ce ai wasu mutane suna cewa annabi mutum ne irin mutane ko kama kowa lafazin kama kowa lafazi ne wanda yana buƙatar gyara sakin shi kai tsaye bai dace ba inda ba kayi bayanin da ya kamata ba dan da in aka ce kowa cikin kowa ma kun san akwai abubuwan da basu dace ba ko ba ka ba amma mutum ne irin mutane kaga wannan babu shakku babu kwankwanto Allah ya ce annabi ce ma mutane shi mutum ne irinsu ina fatan mun gane dan idan ka ce annabi ba mutum bane ba cikin wani jinsi zaka sa shi kaga dai ba za ka raba ka ce annabi cikin jinsin aljanu yake saboda ka kaskanta shi kuma ba za ka raba ka ce annabi cikin jinsin mala'iku yake haka ma annabi ya fi mala'iku saboda mala'iku Allah ya halicce su ne da haske shi kuma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama Allah ya halicce shi ne da ruwan mani wanda asalin halittar mu gaba ɗaya shi ne annabi Adam Alaihi salatu wassalam kuskuren mutanen da ke cewa annabi haske ne ko ku hadisin da ya zo mawdu'i da ke bayyana cewa farkon abin da Allah ya halitta shi ne hasken annabi Muhammad wannan hadisi ne na ƙarya bai inganta ba baya dacewa a yi hujja da shi akan cewa annabi haske ne annabi mutane ne cikin mutum ne cikin jinsin mutane ina fatan mu gane irin ababen da suke bujiro ma 'yan adam mutane shi ma suna bujiro mishi yakan ci yakan sha yakan yi barci yakan yi aure yakan yi fushi yakan samun kanshi cikin murna da jin daɗi da yalwa yakan rayu irin rayuwar mutane ya je kasuwa shi yasa kafaran maka suka aibata shi suka ce mali hadha rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq wani irin annabi ne wanga wani irin manzo ne da yake cin abinci kuma yana zuwa kasuwa to me zai hana annabi ya ci abinci me zai hana je kasuwa mutum ne irin ina fata mun gane ina kaga annabi mutum ne irin mutane sai dai ya fi mutane shi ne zaɓaɓɓe daga cikin halittun Allah gaba ɗaya saboda Allah yakan yi mishi wahayi saɓanin ku mutane Allah baya muku wahayi yuha ilayya Allah na mun wahayi an annama ilahukum ilahun wahid ku sani cewa abun bautakku abun bauta ne shi kadai fastaqimu ilaihi ku daidaitu zuwa gare shi wurin bauta mishi wastaghfiruhu ku nemi gafaransa wa wailul lil mushrikin azaba da bona ya tabbata ga wanda suka yi shirka da Allah madaukakin sarki ina ga wannan aya karara tana bayyana mutuntaka ta manzon Allah koko ta annabawa gaba ɗayansu annabawan Allah da manzannin shi dukansu mutane ne da Allah ke turo su cikin mutanensu ina fatan mun gane yanan abin da ke daidai ga duk mutanen da ya imani da Allah ya yi imani da manzan Allah kar ya wuce iyaka game da manzan Allah ya tsaya a inda Allah ya tsaye shi game da martaba da matsayi na manzan Allah ya ishi manzan Allah a matsayin martaba ya ishe shi a matsayin matsayi ya kasance bawan Allah ne kuma manzan Allah ne ya kasance kuma mafifici maɗaukaki daga cikin halittun Allah gaba ɗayansu ka tsaya daga nan ce sa annabi ya hana a wuce iyaka wurin yaban shi ya ce la tuturuni kama aqratin nasara ibn maryam kada ku zurfafa ku wuce iyaka wurin yabona irin yadda kiristoci suka wuce iyaka wurin yaban dan maryam shine annabi isa alaihi salatu wassalam kar ku wuce iyaka sabanin yau irin yadda muke ji ga masu waƙe-waƙe da masu bege da suke zurfafawa suna wuce iyaka wurin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma wani lokaci sukan bashi matsayi na Allah ko su daidaita shi da Allah wanda hakan bai dace wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zamne mata suna rera waka suna ambatan mazajen da suka je wurin yaƙi suka yi jihadi suka mutu da wanda suka yi ƙoƙari a wurin jihadi suna ambatan su ana yaban su suna cikin waƙan nan sai suka ce tattare da mu ma ga wan ga annabin da ya san abin da zai faruwa gobe sai annabi ya dakatar da su ce ku faɗi abin da kuke faɗa da babu wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah kaga ya daka musu birki ko ya hana su kar su wuce gona da iri wurin yaban shi har su ba shi siffofin da basu dace da shi ba siffofin da suka dace da Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane akwai wani mai hudu ba annabi na zamne sai yana gayin kalmomi yana hudu ba sai ce wanda yin ma'alla da manzan shi da'a hakikan ya shirya man yuta illaha wa rasulahu faqad rashad duk wanda ya da'a ga Allah sannan ya da'a ga manzan Allah to wannan ya shirya yana kan hanya ta shirya sai ce wa man ya'sihima faqad gawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi bi'sa khatibul qaumi anta yace duk wanda ya saba musu dawa dawa kenan sai annabi ya ce mishi cir da mai huduban mutane kai dan me zaka hada ni da Allah a wuri guda ai sai ka ce wa man ya'si Allah wa rasulahu dan me zaka ce wa man ya'sihi ma ba don komai ba don ya hana mutane abkawa a cikin guluwi cikin sha'anin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da dama annabi yakan hana haka an gane ko wata ran wani mutum ya ce abinda Allah ya so da annabi sai annabi ya ce mishi ce abinda Allah ya so kadai karka hada ni da Allah madaukakin sarki ba don komai kaga dan yayi mi ya hana mutane wucewa game da sha'anin shi da kuma yin guluwi wurin ya bashi sallallahu alaihi wa alihi sallam da haka annabi mutum ne irin mutane jinsi ne na mutane irin ababen da ke bujuruma mutane sukan same shi yakan yi aure yakan mutu yakan rayu yakan yi rashin lafiya yakan samu kanshi cikin yalwa da jin daɗi yakan samu kanshi cikin ɓacin rai yakan yi mantuwa sabanin masu cewa ai annabi kuda ma baya hawan shi ai annabi baya da inuwa ma haka suke cewa saboda shi haske ne ta ya za a samu inuwa gare shi ai wannan duce iyaka ne wurin yaban manzon Allah ka bar shi a nan inda Allah da annabi inda Allah ya aje shi shi yasa annabi ya ce in za ku yabe ni faqulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah kuma ku ce manzon Allah kar ku ce iyaka wurin yaban sai Allah ya ce الذين الذين وويل للمشركين ko الذين نانه وويل للمشركين هكذا وويل للمشركين bone da azaba sun tabbata ga wanda suka yi shirka da Allah madaukakin sarki alladina la yu'tuna zakat sune waɗanda ba su ba da zakka wace zakka nan ake nihi malamai sun yi sabani da wace zakka nan ake nihi saboda wannan sura makkiya ce an sabke ta ne a garin makka ita kuma zakka an wajabta ta ne bayan an yi hijira shekara ta biyu daga hijira shi yasa malamai suka ce zakkar da ake nihi nan zakka ta tsarkake zuciya daga barin kafirci da shirka da samu yana alladina la yu'tuna zakat azaba da banu su tabbata ga mushrikan da ba sa ba da zaka bi ma'ana ba sa tsarkake zuciyarsu game da kafirci da munafici wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su game da lahirarsu kafiruna suna masu ƙaryata gobe kiyama innal ladina amanu wa amilus salihat lalle wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari lahum ajrun ghairu mamnun su kuma suna da sakamako ghairu mamnun ba mai yankewa ba sakamako kenan wanda zai zarce tare da su har abada sai Allah ya ce قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى
kace da su a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmin wa taj'aluna lahu andada yanzu ku za ku dinga kafirce ma wannan wanda ya halacci ƙasa a cikin kwana biyu har ma ku rika sanya mashi kishiyoyi wurin bauta zalika rabbul alamin lalle wanda yi hakan shine ubangijin halittu gaba daya Allah shi ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu madaukakin sarki wa ja'ala fiha rawasiya kuma Allah shi ne ya sanya rawasiya manya-manyan duwatsu min fauƙiha a saman ƙasa wa baraka fiha ya zuba albarka a cikin ƙasa wa ƙaddara fiha a ƙawataha kuma ya ƙaddara fiha a cikin ƙasa a ƙawataha dangin abincin ƙasa fi arba'ati ayyam a cikin kwana hudu sawa'an lissa'ilin daidai ne lissa'ilin game da masu yin tambaya wannan aya tana nuna girma da ƙudura ta Allah maɗaukakin sarki Allah shi ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya duwatsu a cikin ƙasa ya sanya albarku a cikinta bi ma'ana albarku duk wasu bishiyoyin da za su fito a cikinta da ruwayen da ke cikinta da ma'adanan da ake tonowa a ƙasanta sannan ya ƙaddara duk wani abinci da kalan nau'in tsoro da zai fito a cikinta cikin kwana hudu kenan kaga halittar ƙasa da sa ababen da za su fito a cikinta da duk abubuwan da ke cikinta an yi su ne a cikin suma shekara biyu idan ka hada shekara nawa kenan shekara hudu shekara biyu ta halittar ƙasa sannan shekara biyu ta sanya ababen da ke cikin ƙasa gaba ɗaya sun mastawa ila sama sannan allah ya nufaci sama wahiyar dukhanu alhalin ita sama tana kamar hayaki faƙala laha Allah sai ya ce masama wali faqala laha sai Allah ya ce da ita walil ardi da ƙasa itiya taw'an ku bayar da abin da ke cikin ku taw'an cikin jin dadin ku aw karhan ko cikin rashin jin dadin ku ko cikin rashin jin dadin ku qalata ataina ta'in gaba ɗayan su suka ce za mu ba da abin da ke cikin mu muna masu yin da'a gare ka Allah madaukakin sarki yawa Allah ya ce da sama ya ce makasa sama bayar da abin da ke cikinki na ruwan sama da duk abin da ake bukata ki ma ƙasa fitar da duk wani abin da ake bukata daga cikinki kun so ko ba ku so ba gabaɗin suka ce ya Allah za mu yi haka cikin yin ɗa a gari ka subhanahu wa ta'ala faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn sai Allah ya cike halittar sammai guda bakwai fi ne a cikin kwana biyu wa auha fi kulli sama'in amraha sannan Allah ya yi wahayi a cikin kowace sama daga cikin saman nan guda bakwai amraha al'amarinta wa zayyana sama a duniya Allah ce sai muka ƙawa ta sama ta duniya bi masabiha da fitullu su ne tauraro wa hifzan da wani dangi na tauraru da suke ba da tsaro a sararin samaniya zalika taqdirul aziz alim wannan shine kaddara wa ta'al aziz mabuwayin sarki al-alim kuma mai hikima kaga wannan ayoyin da suka zo kuma baya suna bayyana cewa Allah madaukakin sarki ya halicci sammai suma a cikin kwana biyu kenan kaga halitta ƙasa a kwana biyu halitta ababen da ke cikin sammai abin da ke cikin ƙasa shi ma Allah ya halicce su a kwana biyu kwana hudu kenan ko sannan Allah ya halicci sammai guda bakwai a cikin kwana biyu kenan gaba ɗaya halittun Allah ya sune cikin kwana nawa cikin kwana shida Sa'id bin Jubair Allah shi kanshi da gafara yake cewa Allah madaukakin sarki ya iya halittar su a cikin abin da bai kai kibta wa ido to amma cikin hikimar Allah da iliminsa sai ya halicce su a cikin kwana shida ba don komi ba don ya koya mahalittun shi tabbata da bin al'amarra cikin ruwan sanyi a hankali a hankali amma da Allah ya ga dama da zai halicce su cikin kun faikunu su kasance gaba da su fa'in a'aradu fa'in a'aradu idan kafiran makka suka ƙisi imani da kai suka ba da baya faƙulce musu an zartukum ina jan kunnan ina gargaɗinku karfata same ku sa'iƙatun wannan sa'iƙa tsawa kenan mithla sa'iƙati adin wa thamud irin tsawar da ta samu adawa da irin tsawar da ta samu samudu yayin da suka kangare ma manzanninsu da Allah ya turo musu wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zamne a cikin masallaci shi kadai a garin makka kafiran makka suna fada su suna zamne suna tattaunawa akwai utba a cikin su abul walid kenan sai ce makafiran makka anya ba zan tashi ba in samu annabi gashi can shi kadai in bujiro musu da wasu al'amarra wala Allah ya karɓi wasu daga cikinsu suka ce e ba laifi tashi ka je ka same shi ya je iske manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamna a cikin masallaci yana zamna wurin shi sai ce ya Muhammad ya kai Muhammad yabna akhi ya kai dan dan uwana ka san matsayin mu a wurin ka san matsayinka a wurin mutum ne mai kima mutum ne mai daraja kai a wurin bayan haka ka san matsayinka ta ɓangaren dangantaka a wurin wallahi ka zo ma larabawa da abin da yake da girma sosai ka wawaita hankulansu ka aibata allolinsu ka nuna iyayensu da suka gabata da wannan abin da ka zo sun kafirta ya ce ya kai ɗan uwana shin ba zan bishiro maka da wasu al'amurra ba watakila za ka karɓo su daga cikinsu ya ce idan kana son dukiya za mu mallaka maka dukiya har ka zan kai ne mafi wadata daga cikinmu mu dai ka bar mu da da'awa cewa kai annabi ne allah ya kawo ka idan kuma mace kake so za mu aura maka mafi kyawun mata idan kuma shugabanci kake so za mu daɗa ka a matsayin shugaba a cikinmu idan kuma abin nan da kake gani mafarki ne ke zo maka ko wani aljani ne ke wasa da hankalinka za mu nemo ƙwararren likita ya maka magani annabi ya ce mishi ka'ida ya ce e ya ce shurara abin da za ni gaya maka ya ce to ina jinka sai annabi ya karanta mishi farkon suratu fusilat bayan bismillah annabi ci hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بيقش بسيد الزو فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود سيتشم عن نبي برهكا سيا kenan baka karɓar kuɗi daga cikin abin da na gaya maka sai ce bar haka sai tashi ya fuskanci mutanen shi yana zuwa kahin ya iso sai sauran ƙurashewa kafar maka suka ce ga baban walid can fa ya taho da ba huskar da ya je da ita baurin manzan Allah yana zo yana zamna suka ce ba mu labarin me ke faruwa me ya faru tsakankanin ka da manzan Allah sai ce musu to wallahi abinda annabi ke faɗa ba sihiri bane ba abin nan da yake faɗa ba bukanci bane ba yace wallahi kun ga abin nan da yake gai sai ya kasance ƙarshen shi labari mai ban mamaki abinda nake ba ku labari ku shaho mashi lahiya ya yi abinda ya gada in larabawa suka kashe shi sun biya muku bukata dama haka kuke su in ko ya ɗaukaka ɗaukaka shi ta ku ce in ya samu mulki mulkin shi na ku ne suka ce ai ya gama daga ya maka sihiri wallahi ya riga ya kare daga ya ce wannan shine ra'ayina game da manzan Allah ku ku je ku yi abin da kuka ga ya dace ina ma da a ce ya bi manzan Allah ina ma da a ce sun yarda da wannan ra'ayi tun da ƙarshe sun ga abin da ya faru tun suna raina manzan Allah da su da sahabbai yan tsirara a garin makka suna walakanta su ƙarshe suka yi hijira da manzan Allah da abubakar sai wanda ya ɗauke su a matsayin wanda zai nuna musu hanya zuwa garin madina bayan wani lokaci su ukun nan da suka haɗu da su da sauran mutanen madina suka zo cikin wani lokaci kaɗan suka kwace garin maka suka yaƙi maka gaba ɗaya sai ga su daga baya suna kai farmaki ƙasar farisa da sauransu da sauransu allah ya ɗaukaka manzon allah da sahabban shi bayan waɗancan su gaba ɗaya sun mutu akan kafarci shi yasa musulunci babban ni'ima ce da allah zai ba mutum duk wanda ya samu kan cikin musulmi to ya gode ma allah akan ni'imar da ya mishi ta musulunci shi yasa manzo allah ce fa in a'radu idan kuka ba ko Allah ya ce da shi fa in a'radu idan suka ba da baya faƙul ka ce musu an zartuku ina gargaɗin ku fa kar ya same ku irin abin da ya samu samudawa da adawa na tsawa da Allah ya sabka musu a sakamakon kangare ma manzanninsu da suka yi sai Allah ce إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهلون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم في أيام نحسات لنذيقهم ع- لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون idh ja'atuhum ar-rusulu min bayni aydihim tana tana yayin da manzanni suka zo musu min bayni aydihim daga gabansu wa min khalfihim daga bayansu bi ma'ana manzanni sun zo musu ta kowane bangare sun yi amfani da duk wani usulubin da ya kamata yi amfani da shi domin shirya adawa da samudawa suka kisa shari'a sun yi wa'azi a kansu sun kira su sun musu duk wani abin da ya kamata ce an yi domin jawo hankalin mutum ƙarshe suka kangare suka kin yi imani da su shine idh ja'atuhum rusulun min bayni aydihim wa min khalfi alla ta'budu illa Allah manzannin suna ce da su kar ku bauta mu kowa illa Allah sai Allah shi illa Allah sai Allah shi kadai qalu sai kuma su suka ce ma manzannin su law sha'a rabbuna la anzala mala'ika inda dai Allah ya ga dama ya so mu shirya to da Allah ya sabko mala'iku ba ku ba fa inna bima ursiltum bihi kafirun saboda mu game da abin da aka aiko ku da shi mun kafirce ba za mu taɓa yin imani so ba anna- ba mutane suka so a turo musu daga cikin annabawa ba. so suka yi Allah ya turo mala'ika su kutum ya zo ya ce Allah ya aiko shi da addini su shi zai sa su karba suka ce amma ku kam ba za mu taɓa yarda mu imani da ku fa amma adu Allah ya ce amma adawa fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai a doron ƙasa bi ghairil haqqi ba tare da gaskiya ba wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce wai shin waye kai mu karfi ne mu awalam yaru ba su da masaniya cewa annallaha Allah madaukakin sarki alladhi khalaqahum wanda ya halicce su huwa ashaddu minhum quwwa ya fi su karfi wa kanu bi ayatina yajhadun kuma su sun kasance game da ayoyinmu yajhaduna suna musun su suna ƙaryata su fa arsalna alaihim rihan sarsara Allah ce sai muka turo musu rihan wani irin iska sarsaran mai ƙara mai kwashe da sanyi a cikin shi fi ayyamin nahisat a cikin 'yan kwanakai da ke bibiyar juna linudhiqahum azabal khiz don mu ɗanɗana musu azaba ta walaƙanci fil hayatid duniya a nan rayuwar duniya wala azabul akhirati akhza wanda kuma azaba gobe kiyama akhza ita ce tafi muni da walakanci wa hum la yunsarun kuma su ba abin a taimaka musu bane yayin da azabar mu za ta sauko zuwa gare su da suka kangare ma me yake cewa Allah madaukakin sarki suka yi girman kai suka nuna su sun isa masu ƙarfi ne to Allah sai ya azabtar da su ta hanyar turo musu iska iska mai ƙarfi iska wanda ke kwashe da sanyi irin sanyin da ke kame jikin ɗan adam wannan iskan ya zo ya same su ya hallaka su gaba ɗaya ya hallakar da su gaba ɗaya sakamakon kafirce ma Allah madaukakin sarki da suke wanda Allah ya bada wannan labarin wannan iska a wurare daban-daban a cikin alkur'ani lokacin da suka ga wannan iska ya fuskanto su suna ganin shi sai suka ce hadha aridun mumtiruna suka ce ai ga wani iska nan ya bujuro zai zuban mana da ruwan sama Allah ce bal huwa masta'jaltum bihi bal ba iska bane da zai sauko muku ruwa ku ji daɗi ku samu rahama abin nan ne da kuke gaggauta zo muku na azab rihun fiha azabun alim iska ne wanda take kwashe da azaba mai radadin gaske haka Allah ya sauko musu da wannan azaba ya karkashe su gaba ɗaya wani wurin Allah yake ce sakharha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل خاوية هكا الله يحلك الدا عادا ولوك تشندس كأنغري ممن سنس الله يتي وأما فمود سوكما سموداوا فهديناهم سيمك شير يد سومك نونا مسحين يد تداجي فاستحبوا العمى على الهدى سيسك زابي مكانتا أكن شريا بانا سك زابي كافرتي أكن إيماني فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ننتاكي azaba maulaƙanciya ta tsawa ta same su bi makanu ya game da abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci wannan jenar lalle na amanu wa kanu yattaqun wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ilan nari fa hum yuzarun hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun يعلمون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستجيبون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا
ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله تسي muka tsamar da wanda suka yi imani daga wannan azaban muka tsiratar da su wa kanu yattaqun kuma dama sun kasance cikin masu jin tsoron Allah wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar ranar da za a tara makiyan Allah wurin wuta fahum yuza'un alhalin an tsare na farkon su har zuwa na ƙarshe ya zo hatta idza ja'uha har sai in sun zo gaban wuta ga su ga ita wa shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun kuma kunnuwansu za su ba da shaida a kansu game da abin da suke aikatawa haka idanunsu za su ba da shaida a kansu akan abin da suke aikatawa haka fatun jikinsu da gaban jikinsu za su ba da shaida a kansu akan abin da suke aikatawa a gidan duniya wa qalu li juludihim a lokacin sai su ce da fatun jikinsu lima shahidtum alaina saboda me kuka ba da shaida a kanmu qalu sai fatun jikinsu su ce da su antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay ai Allahn da ke ba dukkan abin da ya so yayi magana shi ya ba mu daman mu yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra kuma dama shi ya halicce ku tun karo na farko wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne makomaku bimana gobe alkiyama Allah zai sa a koro zabaniyawa mala'iku masu kula da gidan wuta za a sa su koro 'yan wuta sai sun kawo su gab da gab da jahannama a tsare sunan tun na farkon su sunan a dakatar da su sai na ƙarshe sun zo a hada su guda sannan Allah ya sa gaban jikinsu su ba da shaida akan abin da suke aikatawa a gidan duniya baki ba zai yi magana ba hannaye da kafafuwa da fatin jiki da kunnuwa da idanun su za su yi magana su ba da shaida akan duk abin da mutum ke aikatawa a gidan duniya idan namun jikinsu da fatin jikinsu suka ba da shaidu a kansu da abin da suke aikatawa mummuna a nan gidan duniya su a lokacin sai Allah ya buɗe musu bakuna yana buɗe musu bakuna sai su ce da jikunansu me yasa kuka ba da mummuna shaida akan mu sai fatunsu da gaban jikinsu su ce ai Allah ne ya ba mu ikon magana shi ya sa muka ba da shaida akan abin da muke aikatawa a gidan turai kuma Allah shi ya halice ku karan farko zuwa gare shi ne makuman mu gaba da wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun wa ma kuntum tastatirun kuma ba ku kasance ba kuna ɓoyewa yayin da za ku aikata mummunan aiki kuna tsammanin cewa wai jikunanku kamar kunnuwanku da idanunku da fatanku za su ba da shaida a kanku sai dai kuna boyewa ne yayin da za ku aikata mummunan aiki bisa ga zatanku cewa lalle Allah bai san da dama daga cikin ababen da kuke aikatawa Rana kafaran makka idan za su tattauna wa tsakankaninsu na mummunan aiki ko na makirci sai su yi magana sannu sannu wai a kudurinsu Allah baya jin su idan suka yi sannu sannu sai su ce a sassabta sauti sai a tattauna cikin sirri Allah baya ci Allah yana jin abin da aka bayyana ne a ƙudurinsu shi ne Allah ya ce ai lokacin da kuke sirranta zance kuna ɓoye zance tsakankaninku ba ku yi zaton cewa ba kunnuwanku da idanunku da fatun jikinku za su iya ba da shaida a kanku gobe kayama a zatonku kuna sirrantawa ne cewa Allah bai san da dama daga cikin abin da kuke aikatawa zalikum zannukum الذي ظننتم بربكم عبداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم قول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين Allah ce wannan shine zaton da kuke yi game da Ubangijinku ardakum sai kai ku zuwa ga hallakaku fa asbahtum min al-khasirin ku kuwayi gari cikin wanda suka yi hasara fa in tasbiru idan kuka yi hakuri a cikin wuta fannaru mathwan lakum wuta ce dai makomaku ba ku da mazamni sai a cikin wuta wa in yasta'tibu idan suka nemi yarda ubangiji a gare su fama hum min almu'tabin su kan ba ababan Allah ya yarda da su bane ba ba za a ta musu rahama ba za su dawwama ne a cikin wuta wa qayyadna lahum qurana Allah ya ce wa qayyadna lahum sai muka tabbatar musu da qurana makusantansu wanda suke lazimtarsu kullun da kullun shedannu kenan fa zayyanu lahum ma bayna aydihim sai suka kawata musu abin da ke gaban su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wa haqqa alaihim alqawl sai magana ta ta tabbata a gare su fi umamin qad khalat min qablihim kuma magana ta ta tabbata a cikin al'ummar da suka gabace su min aljinni na daga cikin aljanu wal insu da mutane innahum kanu khasirin lalle kam gabaɗayan su sun kasance wanda suka yi hasara wa qala alladhina قال kafaru الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الذين كفروا وند suka kafirta zasu ce la tasma'u li hadha alquran kada ku shaurari wannan alqur'ani yayin da annabi ke karanta shi wal ghaw fihi ku dinga kuwa kuna sabbatu kuna hayaniya lokacin da annabi ke karanta alqur'ani la'allakum taghlibun ko cewa ku za ku samu rinjayi a lokacin da annabi ke karanta sa wannan shine wasiyar kafirai tsakankaninsu manyan sai su dinga ce ma kananan daga cikinsu idan annabi na karatun alkur'ani ku zo ku yi ta ihu gaban shi kuna hayaniya ta yadda mutane ba za su samu damar jin alkur'ani idan kuka yi haka za ku samu galaba da nasara akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce fala nudhiqanna alladhina kafaru azaban shadida da sannu tabbat za mu azabtar da wanda suka kafirce mu Allah azaba mai tsanani wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun kuma za mu sakanya musu da mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa a gidan duniya zalika jazaa'u a'da'illahi nar wannan shine sakamakon makiyan Allah annaru ita ce wuta lahum fiha darul khuld wata za ta kasance musu gidan dawwama jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun dan sakamako game da abin da suka kasance suna yi na musu da jayayya da ayoyin wa qala alladhina kafaru sai waɗanda suka kafirta su ce rabbana ya ubangijinmu arina alladhina adall arina alladhina adallana nuna mana wanda suka batar da mu a gidan duniya min aljinni daga cikin aljanu wal insu daga cikin mutane naj'aluhuma tahta aqdamina dan mu sanya su kalkashin kafafo mu dinga taka su ana azabtar da mu ana azabtar da su amma duk da haka suna kasan mu a kaskanci muna tattaka su da kahuwa li yakuna min al-asfalin dan su kasance cikin wanda suke kasa kaskanci إن الذين قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله للي وأن سكتي ربنا الله ألا شيني أبنججم ثم استقاموا سنن سكا tsayi akan haka wurin kiyaye duk abin da Allah ya ce su yi da nisanta abin da Allah ya ce su bari tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su sabko a gare su Allah ta khafu su ce da su kada ku ji tsoro wala tahzanu kada ku yi bakin ciki wa abshiru ku yi albishir bil jannati allati kuntum tu'adun da gidan aljannan da ku kasance ana muku alkawalin sa wannan aya malamai suka ce za ta faru ne ko wannan magana za ta faru ne yayin da mutum mai imani zai barin gidan duniya yana cikin al'amari na fitar rai gashi ana fidda mashi ran shi mala'iku za su sabko a gare shi sadin daga ce mishi la ta khafu kada ka ji tsoro imana kar ka ji tsoron abin da za ka iske nan gaba wala tahzanu kada ku yi bakin ciki game da abin da kuka baro bayanku ɗiyanku matayenku sauran iyalinku da kayanku kar ku yi bakin ciki game da wannan albishirinku da gidan aljannar da Allah ya kasance na muku alkawalinta haka mala'iku zazo suna lallashin su suna ba su labarin irin abin da Allah ya tanada musu na gidan aljanna wasu malamai suka ce a za ta faru ne gobe kiyama idan aka tado mutane daga cikin kabarbaran su sai mala'iku su sabko ga wanda suka yi imani su ce musu kada ku yi bakin ciki kada ku ji tsoron yau ku yi albishir da gidan aljannar da Allah ya kasance na muku alkawalinta tun anan gidan duniya na hannu auliya ukun fil hayatid duniya wa fil akhirah munan da kuka gane mu auliya ukun majibantan al'amuran ku ne masoyan ku ne fil hayatid duniya cin a rayuwar duniya wa fil akhirah anan ma gidan lahira walakum fiha ma tashtahi anfusukum kuma kuna da duk abin da ran kuke so a cikin gidan aljanna walakum fiha ma tad'un kuma kuna da duk abin da kuke so kuna da awa a kawo muku shi za a kawo muku shi a cikin gidan aljanna nuzulan gidan aljanna masabki ne na musamman min ghafurur rahim daga ubangiji mai gafara daga ubangiji mai rahama subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin ولا تستوي الحسنة ولا السيئة مم.
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله shin waye kai kyawun zance sama da zancen wanda ya kira zuwa ga Allah ai in akwai wani mai kyakkyawan zance bai yi kama da wanda ya kira mutane zuwa ga Allah ya musu wa'azi ya jawo hankalinsu ya fahimtar da su wani abu daga cikin abin da zai amfane su na daga cikin addininsu in akwai mai yi kuwa mai kira mai alheri to bai yi kamar wanda zai kira mutane zuwa ga Allah wa amila salihan sannan ya aikata aiki na gari wa qala innani minal muslimin sannan yace lalle ni kam ina daga cikin musulmai masu sallama ma Allah madaukakin sarki wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a da dai kyakkyawa dabi'a kyakkyawa ba za ta taba zamantowa daidai ba da mummunar dabi'a idfa billati hiya ahsan ije mummuna da mafi kyawu yayin da aka maka abin da bai dace yamana duk lokacin da aka maka abin da bai dace ba yi kokari ka gushe abin ta hanyar yin kyakkyawa wanda ya munana maka kyautata mishi wanda ya hana maka bashe wanda ya yanke zumuncinka sada zumuncin shi wanda ya maka tsawa ya mishi zance ƙasa ƙasa wanda bai kyautata maka bai kai kyautata mishi shine kenan idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa sai kaga wanda tsakaninka da shi adawa ce ke da kwai ka annahu waliyyun hamim sai gashi ya dawo kai ka ce matukan masoyi ne mai tsananin sanka duk wanda ya jarraba haka zai ga haka idan kana da wani wanda ke nuna kiyayya da gaba tsakankaninka da shi kyautata mishi in ya munana maka kai karka munana mishi in ya hana maka ba shi in ya zage ka mai da mishi mai kyau wata ran zai dawo shine mafi masoyinka daga cikin mutane Allah ce wa ma yulqaha ba mai samun waɗannan al'amurra guda biyu shine kiran mutane zuwa ga Allah da ƙoƙarin mai da kyakkyawa da ƙoƙarin mai da kyakkyawa mai da mummuna da kyakkyawa ba mai samun haka illallazi na sabaru sai wanda suka yi haƙuri wa ma yulqaha ba wanda ko zai samu hakan haƙuri da kira zuwa ga Allah illa zu hazzin azim sai ma'abucin rabo mai girma wurin Allah madaukakin sarki
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله idan ko shedan ya fizge ka ta hanyar yi maka waswasi a zuciyarka fasta'id billah ne matsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin shi innahu huwas sami'ul alim lalle Allah huwas sami'u mai shine al alim kuma masani ne wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah da suke bayyana cewa akwai Allah madaukakin sarki wa min ayatihi al-lail wan nahar na daga cikin ayoyin Allah الليل دري والنهار والنهار ديني والشمس والقمر درانا دوتا ولا لا تسجدوا للشمس kada ku yi sujada ga rana wala lil qamari kada ku yi sujada ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahun ku yi sujudi ga Allah da ya halicce su gaba daya in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance Allah ne kuke bauta ma shi kada fa in istakbaru idan suka yi girman kai suka kis karbi gaskiya falladhina inda rabbika lalle waɗanda suke wurin ubangijinka yusabbihuna lahu bil laili wan nahar suna tsarkake shi dare da rana sune mala'iku kenan wahum la yasamun kuma su ba sa gajiya wurin bautar Allah madaukakin sarki wa min ayati annaka tara al-ardha khashi'a na daga cikin ayoyin Allah zaka ga ƙasa khashi'atan ta kikeshi ta bushe fari yana tana fama da fari fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa raba idan muka sabkar mata da ruwa ihtazzat sai ta daddare wa rabat ta bubbugo innal ladhi ahyaha saboda za ta daddare ne lokacin da bishi itace ko tsirrai za su fito a cikinta sai ta daddare ta kumburo ta bubbuɗe shi ne ihtazzat wa raba innal ladhi ahyaha lalle wanda ya raya kasan nan bayan ta mutu la muhyil mauta tabbat zai tayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah akan dukkan komai mai iko ne innal ladina yulhiduna fi ayatin lalle waɗannan da suke yin ilhadi a cikin ayoyin mu ilhadi shine karkatar da ma'ana ta alkur'ani mai girma wadda ake nufi zuwa ga wata ma'anar da ba ake nufi ba don cin wani guri saboda kare wata ƙungiyarka ko kare wata ɗariƙarka ko kuma kare wani malamin ka da ra'ayin shi sai ka kama aya alkur'ani mai girma ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ka karkatar da shi da ma'anar shi ta zahiri zuwa ga bashi wata ma'anar da baya ɗauka domin cin burinka shine Allah ce duk wanda suke yin ilhadi a cikin ayoyin la yakhfauna alaina ba su boyuwa akan mu mun san da su afaman yulqa fi nar shin wanda za a jefa gobe kiyama a cikin wuta khairun shine alkhairi ko wanda za a sa gidan aljanna amman ya ati amina yawmal qiyam ko ko wanda zai zo yana amintacce gobe alqiyam i'malu ma shi'tum Allah ce ku yi abin da kuka ga dama innahu bima ta'maluna basir lalle Allah game da abin da kuke aikatawa basirun mai gani ne zai sakan ya ma kowa akan abin da yake aikatawa innal ladina kafaru bil dhikri innal ladina kafaru bil dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun alim la ya الذين كفروا بالذكر للي وند سكا كافر شيما الذكر شين القرآن الذكر شين القرآن مجرما لما جاءهم يين ديزو مسو وإنه لكتاب عظيم عزيز للي شي القرآن للتاهين عزيز مبوي للتاهين دون سكي كافر شيما كينان القرآن مجرما سنا دممونا ساكمكو غباء القيامة kuma lalle shi alqur'ani mai girma littahi ne buwayayyen littahi la ya atihul batul min bayni yadai ba yadda za a yi shirme ya zo mushi daga gaban shi wala min khalfihi ko daga bayan shi ba yadda za a yi wani abu ya shiga wanda ba shi ba a cikin alkur'ani na shirme ko kame-kame a cikin lafizan shi ko cikin ma'anonin shi tanzilun min hakimin hamid sabkakken littafi ne daga Allah mai hikima hamid Allah abun godiya ma yuqalu laka ba za a gaya maka kai ma'aiki ba illa ma kad qila lirrusul min qabli sai irin abinda aka ga ma manzannin da suka gabace ka inna rabbaka ladu maghfiratin lalle ubangijin ka abucin gafara ne wa zu iqabin ali kuma abucin azaba ce mai radadi yana ana lallashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abinda kaga kafaran makka sun ga maka na kalmomi na rashin daɗi su sifanta ka da boka ko mai sihiri ko abin da ka zo da shi ƙarya ce da abin da ke kama da haka ba abin da za a faɗa maka sai irin abin da aka faɗa ma manzannin da suka gabace ka kenan ka yi haƙuri irin yadda su ma suka yi haƙuri lalle ubangijinka ma'abucin gafara ne ga duk wanda suka tuba zuwa gare shi kuma ubangijinka mai tsananin azaba ne da ukuba ga duk wanda suka kangare mishi ina ganin za mu dakata amma na faɗa daidai Allah ba mu ladin shi kuskure ko abin da ke kama da haka Allah ya fi wani wassalamu alaikum wa rahmatullahi amina